أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يو للتلاتة tara ga watan ramadan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shekara 1445 muna godiya ga Allah subhanahu ta'ala da ya kaddara mana rayuwa zuwa wannan lokaci ya ba mu damar haduwa a wannan masallaci da ke cikin wannan jami'a mallakar jihar gombe ma'ana gombe state university muna karatu a kowace rana cikin wannan wata mai albarka a wannan yammaci muna ci gaba da wannan karatu da aka saba a wannan guri muna fatan Allah subhanahu wata'ala ya azurta mu da dacewa Allah ya sa duk abin da muke zama hujja gare mu mu ba mu ikon aiki da shi muna karatu a cikin littafin Allah alqur'ani mai girma suratul kafi mun tsaya a karatun da ya gabata aya ta mun tsaya karatun da ya gabata aya na'am za mu aya ta casa'in da biyar za mu tashi daga farkon gaban magana aya ta casa'in da biyu ita ya kamata mu tashi a insha Allahu ta'ala muna ba ta Allah ya samu dace an turo tambayoyi kamar haka mai tambaya na farko mutum da yanayi tambayoyi bayan ya yi sallama da fatan alkhairi ya ce yana karanta alkur'ani daga amma zuwa nasi a watan ramadan mana kullum yana karantawa daga amma zuwa nasi idan ya yi kwana talatin kenan ya yi izu sittin ka yi izu biyu sau talatin dai ya yi izu biyu sau talatin yawwa ba ka yi izu sittin ba kana so izu sittin sai ka karanta shi izu sittin wallahu alam tambayarsa ta biyu ya ce liman ne yana jan sallah liman yana jan sallah sai larura ta kama shi sai ya ja mamu kuma sallan da ake yi a ɓoye ne ake karatu yaya mamun zai yi zai ci gaba da karatu inda yake shi mamu mamu dama yana karanta fatiha a bayan liman in ana karatu a sirrance wannan wajibi ne a bisa dukkan ijma'in malamai mamu zai karanta fatiha lokacin da liman ya ja shi a iya ayar da yake shi mamu shi daga nan zai ci gaba idan kuma har ya gama fatiha liman ya yi yana karanta sura ne watakila ya yi tsayi idan liman ya ja shi to sai ya karanta abin da ya sauwaka na sura ko ayoyi kaɗan ne shi kenan sai ya yi ruku'i wallahu ta'ala ala ya ce kuma idan karatun bayyana ne amma mamun bai iya gurin ba sai ya karanta inda ya iya sai ya sauko inda ya iya ai shi ba liman ba ne yanzu jansa aka yi yau sai ya sauko inda ya iya ya karanta abin da ya sauwaka shi kenan sai ya rukuyi tambaya ta uku ya ce ya ce in an yi sujjada in mutum zai yi addu'a in bai iya yin ta da larabci ba zai iya yi a yaren da ya iya malamai sun yi saɓani a wannan idan sallan nafila ne wasu malamai suka ce mutum zai roƙi allah da irin yaren da ya iya saboda zai fi fadanci wa allah da kuma faɗan irin bukatunsa yadda yake so amma a sallan farilla sai ya takaita da iya abun da ya dace na a tasbihi da kuma in akwai abun da zai faɗa na addu'a sai yi abun da ya tabbata daga sunna ko alkur'ani kamar rabbana atina fid duniya hasana wa fil akhirati hasana wa qina azaban nar ta hada duk gaba ɗaya bukatun gaba ɗaya amma in anafila ne ya kasa yadda zai ya faɗi abun da zai faɗa da larabci bai zo ba to sai ya faɗa da yarensa wadda Allah ya hore masa malamai suka ce yayi wallahu ala da haka zamu ci gaba da karatu insha Allah daga aya ta 92 cikin suratul kahfi muna fata muna fata Allah ya samu dace na'am
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ثم أتبع سببا حتى إذا بلغ بين السدين وجد من دونهما قوما لا يكادون يفقهون قولا قالوا يا ذا القرنين إن يأجوج ومأجوج يأجوج مفسدون في الأرض فهل نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم سدا قال ما مكني فيه ربي خير فأعينوني بقوة فأعينوني بقوة أجعل بينكم وبينهم ردما آتوني زبر الحديد حتى إذا ساوى بين الصدفين قال انفخوا حتى
Allah subhanahu wata'ala yana bayyana kissar zilkarnain zilkarnain ya je magariba shams ya samu jama'a ya kira su zuwa ga tauhidi ya tsallaka ya gangara ya tafi matsali a shams mahudar rana nan ma ya samu mutane rana tana fitowa a kansu daga nan ya tashi ya tafi tsakanin manyan duwatsu guda biyu shine thumma atba'a sababa sannan ya kama hanya kamar yadda Allah ya hore masa hatta idza balagha bainas saddain har yaje tsakanin manyan duwatsu biyu da suka toshe tsakanin duniyar da waɗancan mutanen bayansu suke da kuma ɓangaren inda jama'a suke waje da min dunihima ƙauma sai samu wasu mutane ta bayan duwatsun ta wancan gefe la ya kaduna ya na ƙaula ba sa iya fahimtar magana sai da su ringa kwatance kuma sannan magana su ta yi daban da kowane irin mutum a duniya sai zilkarnaini da Allah ya masa baiwa da iya yaren kowane ƙasa don haka ya yi magana da su ƙwalo suka ce da shi ya zalƙarnaini ya kai zalƙarnaini muna roƙonka ka yi mana agaji inna ya ajuja wa ma'ajuja lallai jama'ar ya ajuja da ma'ajuj mufsiduna fil ard sun kasance masu barna ne a cikin ƙasa sukan shigo ɓangaren mu su cinye amfanin gona su shanye ruwa fahal naj'alu laka kharjan shin zai yi mu baka lada mai girma za mu tara kuɗi tsakaninmu sai mu baka lada ala an taj'ala bainana wa bainahum sadda muna so ka sanya tsari katanga tsakaninmu da ya'juju da ma'juj lokacin da suka ce za su tara kuɗi su bashi qala sai ya ce ma makanni fihi rabbi khair abinda ubangiji ya bani dama a kansa na mulki da harkar rayuwar duniya da abun da nake da shi khairun ya fi abun da za ku bani don haka bana bukatan komai a gurinku shi ne ake buga misali da annabi suleiman da aka kawo masa kyauta ya ce a tumi dunani bi malin fama ata ni allahu khairun mimma ata ku yawanci sau da yawa mutane ba su da haƙuri akan abin da allah ya ba su saboda rashin ƙana'a za ka ga mutum ya kai sama da shekara talatin yana aikin gwamnati ya taka matsayi mai girma amma idan aka zo ɗaukar ma'aikata a ƙarƙashin ma'aikatarsa ƙarshenta sai ka samu yana jira waɗanda suke matasa waɗanda 'ya'yan talakawa da yawa a ciki yana jira ya sayar musu da wannan appointment sai ka ji an ce ana tara kuɗi wanda da yake da dubu kaza to yana da aiki wanda ba shi da shi in an tara kudin kuma gurin manya-manya za a kai kaga inda akwai kana'a abun da yake da shi ya ninninka abun da suka zo za su nemi aiki yanzu su zama yara matsayin 'ya'yansa ko jikokinsa suke amma sai ce yana bukatan kudi wani za ka ga yana rike da mukami ko a ce ma dan majalisa ne dan majalisan tarayya wani sa'i ma a ce majalisan sanatoci waɗanda suke wakiltan kowane ɓangare na ƙasa su ne masu faɗa aji masu zartar da doka amma idan aka ce kwamitinsu zai yi kaza wasu daga cikinsu sai ka samu in an zo suna jira a ba su wani abu don su tabbatar da wannan aikin ya yi in ba a ba su wani abu ba su tabbatar abun bai yi ba da yawa ana samu a cikinsu haka za ka ji labari yake zuwa tabbas to kaga inda a ce za a yi haƙuri a samu ƙana'a da abun da ake da shi mutum kawai ya ce mamakanni fihi rabbi khair ni ne da mulki ni nake wakiltan a constituency na to menene kuma sai na karbi kuɗi don na je duba kaza don ina kwamitin kaza sai na karbi cin hanci da rashawa amma wannan ya gagara da yawa sai kaga ana buƙatar cin hanci da rashawa to wato mutanen kirki da suka shuɗe da annabawan Allah idan an kawo musu kyauta a lokacin da suke da iko ba sa bukatan wannan kyautan kuma sun san kyauta ce wadda ba abun da za ta kara sai kashe zuciya irin wannan ta zulkarnaini ita kama ba ma cin hanci bane da rashawa aiki ne idan ya musu suka bashi lada akan aikin da yayi wannan babu laifi amma duk da haka yace a'a ma makanni fihi rabbi khair so da yana da wadata yana da hali ba bukatan sai yayi shi da abun da yake so kawai su yi imani da Allah to wanda ya kai matsayin martabar a ce shi a senate member ne ko a ce shi dan majalisa ne na reps amma don yana da wata yana cikin wata kwamiti kawai wani sa'i wasu in suka kai report daga ma'aikatunsu ma'aikatun tarayya agencies da sauran parastatus na gurare in sun kai to in majalisa ko kuma in yan kwamiti suka sa su a gaba zaka yi sun zo suna faɗan cewa an nemi kaza a gunsu an nemi kaza a gunsu in sun ba da wannan abun na cin hanci da rashawa shikenan abu ya yi sauki in ba su bayar ba a ce to su ɗauko dukkan takardu su loda takardu su zo karanta su ma aiki ne buɗe su ma da gangan kawai so da ba su ba da kaza ba to irin wa'innan in ƙasa ta zama haka daga gurin waɗanda ake tsammanin su kafa doka a ƙasa a bi to magana ta ɓaci three arms of government a abuna masana siyasa masana siyasa ba three arms of government ba su ne wa'innan ba da executive da legislature da da da abunan judiciary to in aka samu barna a wannan gurin gaba ɗaya magana ta lalace to haka nan ƙasa ta lalace ta wargaje ta zamanto kawai ba don ma rahamar Allah da Allah ya sa ana haduwa gurare a karanta alkur'ani in an tashi a ce ayi addu'a in za a fara a ce ayi addu'a in ba don haka kuma ai da kasan nan ta tafi wallahi malamai da ɗalibai da matasa da mata masu juna da ƙananan yara a islamiyoyi Allah da ikonsa addu'o'insu ya zaunar da kasan nan amma abubuwan da ake da ta wargaje gaba daya mutane banda cin hanci da rashawa kana tsammani in ba don addu'o'i da ya zaunar da ƙasa ba wannan cin hanci da rashawa zai fidda mutum ne ba inda zai je duk abun da ya tara a wargaje yake haka za a zo har gidansa a fidda shi a ci masa mutunci in an bar shi da rai ma kenan mutane masu cin hanci da rashawa sun ɗauka wai suna gina kansu ne ba za ka gina kanka ba sai in ƙasar ka ta ginu in ƙasar ka ta ginu ta zama alheri akwai security akwai nitsuwa akwai kwanciyar hankali ko baka da sisi lafiya lafiya baka da matsala amma duk kuɗin da kake da shi in ƙasa ba security baka da hankali saboda haka waɗannan abubuwa da yawa daga cikin mutanenmu ba su gane ba da yawa daga cikin mutanenmu son zuciya ya mamaye su shikenan ake karɓan cin hanci da rashawa ana lalata ƙasa ana yin abun da ba shi ne ba don haka ƙasa ta zama yadda ta zama ga arziki amma kuma ina wa min al'ajaibi wal ajaibu jammatun qurbud dawa'i fama ilaihi wusul abun mamaki abun mamaki na ya taru yayi yawa ga magani a kusa-kusa an kasa ɗaukowa ga magani a kusa-kusa amma a ɗauko a shaya gagara shine ga arziki a ƙasa amma a juya yadda ya dace a yi amfani da shi abu ya gagara wasu ƙasashen duniya inda za su samu rabin arzikin ƙasan nan da duk duniya sai an sai an ji labarinsu to amma mu gashi nan kawai cin hanci da rashawa ya kashe mu da rashin discipline daga gurin ƙanana mu ƙananan shugabanni kuma ga yanda ake su kenan abubuwa duk ya lalace Allah kawo mana sauki da haka zilkarnaini akwai darasi cikin wannan qala ma makkanni fihi rabbi khair ce abinda ubangiji na ya bani na dama da mulki lokacin da mutum yake neman mulki yawanci a Najeriya masu neman mulki masu kuɗi ne suke neman mulki to da ya kamata in mutum ya samu mulki ya gode wa Allah da wannan mulkin ba sai ya taɓa dukiyar talakawa ba ba sai ya ci zarafin talakawa ba amma ina in mutum ya samu mulki kuma sai ya sake kuma cewa bari ya sake tara kuɗi na na fitan hankali wanda ba shi da amfani gare shi ba shi da amfani ga zuriyarsa sannan kuma in an zo mutuwa za a gane cewa wannan kuɗi ya zama bala'i babu wanda zai ɗau kuɗin talakawa ya azurta kansa da shi komin karancinsa ko a wace irin kankanuwar ma'aikata yake ko labulen gida ne karka yadda ka ɗauka in dai gidan na gwamnati ne labulen gwamnati ne ta sa da kudin ma'aikatar aka sa wallahi kar mutum ya dauka wasu in sun zo kaura ko in sun gama aiki sai su tattara kafet din da da kudin ma'aikata aka saya irin kujeru ka ga wani tsohon kujera wai mutum ya diba zai kai gidansa wani gida saboda tsabar mutuwar zuciya kafafuwansa duk sun tafi ko kujerun ma kafafuwansa sun tafi shi ma duk gaba amma wai ya tara zai kai to in abu aka ce ma da kudin ma'aikata aka saya ko koyin lantarki ko fanka wai kaga mutum zai kaura daga gidan gwamnati ya cire fanka alhali ba da kudin sa aka sa fankan ba amma in naka ne kai ka saya wannan mallakan ka ne amma in da kudin gwamnati ko da kudin ma'aikatan aka saya baka da iko ka mutum yana amfani da dukiyar da aka saya da kudin ma'aikata kamar nasa na kansa motar da kudin ma'aikata aka saya an kai shi ya zama motar kai yara makaranta motar kai mata anguwa kai mata gidan biki duka wannan sabawa ka'ida ne corruption ne kuma Allah zai tambaya a kansu idan ana tafiya za a kai ƴaƴanka personal ƴaƴanka za a kai su makaranta motar ta yi faci ba da kuɗinka za a gyara ba in mai ya ragu don duk inda za a kai su sai an ƙona mai alhali mota ce wanda aka yi ta don kai kai ɗin maran da ka sauka ka batta amma duk cuwacuwan najeriya ya mai da mutane idan mutum ya sauka a mukami shikenan sai a ce wai kuɗin motar shikenan sai a sauke mata kuɗi sai a ce shi ya biya wannan ƙa'ida ne kashe ƙasa ne duka duk kashe ƙasa ne in mutum ya gama kawai ya bar mota a ofis wanda ya biyo bayan sa ya shiga ran da ta mutu gaba ɗaya a sayi sabuwa shikenan kowa ya rinka yi amma ina wani ma sai ya daidaici sauka sai ya ce za a canja motoci sai a sayi motoci saboda ya san shi zai gama da wannan motocin don haka muka kashe ƙasa in ana surutu kuma kowa yana zagin gwamnati shi ma gwamnati ne a gurinsa shi ma ya zagi kansa don haka ƙasa ta lalace ta zama bayan da ake duk ƙasashen duniya ba haka suke ba hatta ƙasashen da babu wani musulunci a gurin ba haka suke ba saboda hankalinsu yana nuna musu cewa sanin mutuncin ɗan adam amma mu za ka ga kawai kowa yana jira ya samu wannan kaza ya yi kaza ya samu kaza ya yi kaza dukkan wannan abubuwan sai Allah ya tambaya a kansu ma min abdin yastar'ihi Allahu ra'iyya yamutu yawma yamutu wa huwa ghashun li ra'iyatihi illa harrama Allahu alaihi aljanna babu wani bawa da zai Allah zai bashi dama ya mallaki al'umma yayi amfani da wannan daman har ranar mutuwarsa akwai wani abu na dukiyar wannan gurin amma ya mai da shi nasa wallahi in dai yayi haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ba zai je aljanna ba wanda aka bamu labari cikakke reliable labari a dai kasan nan muka ji shine wanda aka zo da motoci yace a ya gama shugaban kasa yace mota ba tasa bane baya bukata sai da suka yi ta abubuwa suka shigo da su shigo da nan su yi bayani wai dole sai ya mallaka tunda ya ce baya so a bar shi mana ya huta lahirarsa ta huta amma sai da aka yi wasu harkoki aka yi menene doka ta ce su yan majalisa ne kaza kaza tun suna cikin mulki kafin su yi kaza aka juya dai dole ya dan samu wani abu waye ce sai ya samu mu ya shugabannin kasashe nawa ne ga wata ana nuna ta a social media a Gambia ba musulma bace tana magana in dai za a ƙara musu kuɗi alhali talakawa suna cikin bala'i ba ta bukatan wannan kuɗin daga yau ma ta daina zuwa majalisa ba ta da amfani ma ta ce kuma mace ce to amma mu kawai sai dai a ce wannan a ce wannan kullum kawai in kaga ana fada akan budget na kudin sayan motoci ne wanda abin bullet proof proof wanda wanda wanda wanda wanda arsashi ba zai huda ta ba shikenan amma talakawa suna nan ba arsashi ba komai ma huda su yake yi amma ba a maganar su so wannan dole in dai ana so ƙasa ta yi kyau sai kowa ya yi kyau kowa ya zama mutumin kirki daidai gwargwadonsa ya yi abin da zai yana kishin ƙasa yawa baya tunanin dukiya kaza ta zama tasa sai da ka rike mukami kaza aka sai mota wa wannan ofisin to da da baka zama ba ka mutu ne in ba wannan motar ba abin da ya same ka yanzu kawai sai shaɗan ya rinka raya maka cewa in za ka sauka wannan ofisin ka tafi da wannan motar kuma da kuɗin ma'aikata aka saya ka saya mana da kuɗinka in kana da shi in baka da shi dole sai an hau wannan motar ba dole bane duk abin da ya kashe mu shine haɗama da rashin zuciya da rashin tunanin talakawa yawa wannan shi ya kashe mu haka kawai idan mutum ya zo shi kansa kawai ya sani duk abin da za a yi nasa kawai shine duk abin da za a yi in ka cancanci kaza allowance ne menene ka cancance shi eh kai shikenan wannan halal ne amma duk abin da za a zama cuwa-cuwa ne mutum ya nisance shi duk wani cuwa-cuwa mutum ya nisance shi wallahi bata masa lahira zai akan mutum ya yi cuwa-cuwa na minti ɗaya gwanda bai rike mukami ba gwanda mukamin bai rike shi ba amma ina kana gwada mukami a yau mutane 'yan murna kawai su ne suka fi yawa ba mai maka wa'azi to waɗannan wa'azozi da alƙur'ani yake mana su ne gatanmu yawa in mun yi aiki da su mu samu tsira duniya da lahira Allah ba mu ikon yi ya ce musu fa'inuni bi kuwatin ni abin da nake so a gurinku kawai ƙarfin jikinku nake so in da kun taimake ni da ƙarfin jikinku wajen abin da nake bukata na ɗaukowa za ku iya ɗaukowa ku kawo to aj'al bainakum wa bainahum radma in Allah da zan sanya tsari katanga tsakaninku da yajuju wa majuju bana bukatan kuɗin ku amma dai ku tallafa mun wajen aiki atuni zubar alhadid ya ce ku zo mun da wato ziriyan ɗin ƙarfe a taho da shi a zo da ƙarfe ƙarfe zallan ƙarfe wanda ba gaurayayye ba a kawo mun ƙarfe aka rinka kawo ƙarfe ana zubawa ana kawowa duk mutanen garin suka zama masu aiki wannan aikin ne ya dame su domin in ba su yi wannan aikin sun tsare tsakaninsu da yajuju da majuju ba nomansu kasuwarsu ruwan shansu duk gaba ɗaya barna ake musu don haka aka gayyaci mutane duk wanda zai yake da sauran karfi a jikinsa ba wanda ya riga ya tsuho ba aikinsa kawai ɗebowa su ka rinka ɗebo karfe ana kawowa shi kuma yana zuba yana ce a zuba a nan sai a zuba ya ce a zuba a can a zuba sai da ya tsanya tsakanin wannan dutsen da wannan dutsen haka yi katangar ana zuba karfe ana zuba karfe hatta idza sawa baina sadafain har sai da ya kai daidai da tsayin duwatsun tun daga ƙasa ake zubawa an tona rami an zuba ya cike aka rinka zuba sai da ya kai daidai setin saman duwatsu ƙwalan fuku sai ce to a sa ziga-zigi a hura ya rinka narka karfin ana ƙara zubawa hatta idza ja'alahu nara har sai da ya sanya shi ya zamanto wuta narkakken wuta qala sai yace atuni ufriq alaihi qitara yace ku kawo mun ku- ku rinka matso da shi ku zo da shi ufriq alaihi qitara to zan zuba wannan narkakken wuta din a saman dutsen ya zamanto ya kame shi haka suka yi kamar yadda Allah subhanahu wataala ke cewa qitmir a can to haka nan ma har har abuna ya ya sanya shi suka zamanto eh, eh, abuna ya ya daskare ya kame da ya daskare ya kame ya juju wa majuj suka wayi gari suka zo fa masta'u an yadhharu suka yi suka yi su hau sama su tsallaka ba su iya tsallakawa ba wa mastata'u lahu naqaba suka yi suka yi su tone shi ta ƙasa su balla su samu rami su shigo ta wannan ramin nan ma suka kasa a ƙarƙashin wannan malamai suka ce riwayan hadisin da ake cewa ya ajuju da majuj sukan sari wannan katangan har sai ya zama saura kaɗan ya ɓalle sai su ce to mu tafi gobe in mun zo za mu karisa ba sa cewa insha Allah idan suka dawo washe gari sai su gan shi kamar yadda yake wai ba za su samu daman balla shi ba sai ran da babban su ya ce in suka zo saura kaɗan sai ce to ku gobe ku je insha Allah mu koma gobe insha Allah in mun zo za mu sare to ranan in suka dawo za su same shi kamar yadda yake sai su karisa kawai sai su shigo duniya malamai suka ce isnadin hadithin ƙauyun jayyid amma matanin hadithin babu tabbas saboda ya yi karo da ayan Allah duk riwaya da ta yi karo da ayan Allah in ka bibiye ta mataninta zai zamanto ba daidai ba koda tana da isnadi mai ƙarfi suka ce faɗin Allah subhanahu wa ta'ala wa mastata'u lahu naqaba ba su samu daman yin ƙofa a jikinsa ba to ta yaya ne aka ce sun sare har saura kaɗan bayan Allah ce wa masta fa masta'u an yadharu ba su iya tsallake shi ta sama ba wa mastata'u lahu naqaba kuma ba su iya tone shi wato suka sare shi har ya zamanto an samu rami ko gurbi da za a iya fitowa ba samu wannan ba haka alqur'ani ya faɗa to duk wata riwaya da za ta nuna cewa sun samu sarewa kamar yadda riwayan tana nan malamai suka ce e isnadin qawi jayyid amma matanin ya yi karo da ayan Allah shi ne wa mastata'u lahu naqaba suka ce in an ɗauko hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam na zainab bintu jahash radiyallahu anha ta ce wata rana manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana kwance sai na ga ya farka a firgice yana cewa wailul lil arab min sharrin qad iktarab yace kai kai ton larabawa sune suke kusa daga wani sharri da yake dab da faruwa sai ta ja rasulallah me ya faru sai ce an buɗe ƙofar ya ajuju da majuj gwargwadon haka sai kwatanta mata tsakanin wannan yatsan da wannan yatsa wannan yatsa ibham babban yatsa kenan da kuma yatsa manuniya sai ce gwargwadon haka kaga wannan inda a ce suna sarewa ya zama saura kaɗan to ya shi ko manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a lokacin sa yace yau an rage an bude kofar Yajuju da Majuj gwargwadon haka ya auna da wannan dan wannan kofan sai ranan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda aiko manzon Allah ma sallallahu alaihi wasallam alama ne daga cikin alamomin tashin alkiyama sannan rasuwarsa alama ce daga cikin kusatowar tashin alkiyama to tunda tun yana rayu yace misalin haka to taya kuma za a ce suna sare gurin har ya zamanto saura ɗan kaɗan gobe in sun za su yaka bai yiwu ba kuma sannan ya yi karo da aya famasta'u an ya zaru wa famasta'u an ya zaru wa mastata'u lahu naqaba to wannan dan budewa kaɗan aka yi wanda zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa har Zainab bintu Jahsh take ce masa anuhlaku wa fina salihun ya rasulullah yanzu za a halakar da mu kenan alhali akwai salihan bayi a cikin sai ce kwarai kuwa idza kathura al-khabath a wata riwaya idza kathura al-khabith inda aka samu miyagun mutane da yawa to ko akwai salihan bayi za a iya halakar da al'umma to ma'ana tunda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya nuna a wannan ranar sai da ya firgita yana cikin bacci ya tashi aka tace masa ya rasulullah me ya faru yace ai baki sani ba an bude daga katangan yajuj wa majuj yau an bude koba an dan rage musu an dan bude koba kadan Allah ne ya bude misalin haka sai da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya rahasana yana bacci saboda ya ga an dan bude misalin haka to ta ina za a ce suna sare katangan har sai ya zama saura dan kadan bayan ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam dan budewa kaman haka ma ya razana shi to wannan malamai suka ce wannan yake nuna cewa maganar cewa wai suna sarewa sai abun nan gaskiya wannan yayi karo da aya in ko matani yayi karo da aya to ana hakura da wannan matani sai dai kawai a tabbatar bai tabbata cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ne ya faɗa ba saboda annabi sallallahu alaihi wasallam baya karo da aya sai dai ya fassara aya ko kuma ya bayyana abun da ya buya daga cikin aya don haka Allah subhanahu wataala ya ce ba su iya tsallakewa ba sannan kuma ba su iya tone shi ba sai dai kawai idan ranar tashin alkiyama ta doso ya juju ma juj Allah zai buɗe ƙofan sannan kuma za su shigo idan sun shigo kuma Allah ya faɗa hatta idza futihat ya ajuju wa ma'ajuj ka gani ayan suratul anbiya Allah ce hatta idza futihat ya ajuju wa majuj har sai lokacin da za a bude hanyar shigowan ya ajuju da majuj bai ce har sai in ya ajuju da majuj sun sare katanga ba sai ce in an bude Allah ne zai bude to idan an bude kofar ya ajuju wa majuj a wannan lokacin dab da tashin alkiyama kenan domin khuruj ya ajuju wa majuj yana daga cikin alamatu sa'a al-kubra alamomin tashin alkiyama manya waɗanda za su faru guda goma hatta idza futiyat ya'juj wa majuj wa hum min kulli hadabin yansilun shine Allah ce wa qatarabal wa'dul haqq kaga kusatowan tashin alkiyama kenan bayan saukowan annabi Isa alaihi salam dajjal zai zo dajjal zai zo kafin saukowan annabi Isa alaihi salam idan dajjal ya zo zai zagaye duniya idan zagaye duniya duk biranen duniya zai shiga zai kira mutane zuwa ga kafirci yana da wuta yana da aljanna zai umarci sama ruwa ya sako zai umarci ƙasa abunan tsiro su fito don haka fitinar dajjal musiba ce mai girma annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa a azamu musiba mafi girman musiba منذ خلق الله السماوات والأرض ko منذ خلق الله آدم إلى قيام الساعة au kama kala sallallahu alaihi wasallam mafi girman musiba tun daga halittan annabi adam har tashin alkiyama babu kamar musiban dajjal idan ya zo annabi isa alaihi salam zai sauko bayan dajjal shine almasih zai kashe dajjal annabi isa shine zai kashe dajjal bayan ya kashe dajjal annabi isa sai fitowan ya juju wa majuj fitowan ya juju wa majuj su kuma idan suka fito annabi isa yana kan wani dutse can yankin siriya zai yi addu'a idan ya yi addu'a wasu ƙwari za su fito su ne waɗanda za su cinye za su rinka cizon ya ajuju wa majuj a ƙafafuwansu amma fa bayan sun gama ɓarna a bayan ƙasa amma riwayoyi da ake cewa ya juju da majuj suna da kunnuwa manya-manya suna kwanciya akan kunne ɗaya su ruhu da kunne ɗaya wannan duka malamai suka ce wannan ba su inganta ba amma dai za su shigo za su yi barna duk inda suka sa a gaba da bishiyoyi da lambuna da ruwa da gonakai duk za su gama da shi to wannan katanga da zilkarnaini ya gina shi ya tsare ya juju da majuj shigowa ya juju da majuj zuriyar annabi adam ne amma su suna da yawan gaske sun ninka jama'ar duniya sun ninka iyaka domin ya juju da majuj mutum baya mutuwa ya bar duniya sai ya haifi 'ya'ya akalla ɗari ko dubu kafin mutum ya bar duniya sai ya bar 'ya'ya ɗari to mu kuma mutane waɗanda ba ya juju da majuju ba wani ran da ake haifansa ma yake rasuwa wani kuma yana matashi bai ma yi aure ba yake a rasuwa wani kuma ya yi aure amma bai aihu ba yake rasuwa wani kuma ya haifi ɗa ɗaya ya rasu amma su ya juju wa majuju mutum baya rasuwa a cikinsu sai alal akalla ya haifi yaya ɗari kuma cikin yaya ɗarin kowanne ba zai rasu ba sai ya haifi yaya ɗari akalla kenan yawa wanda ya samu wannan wanda ya samu gajartan kwana wanda ya samu tsawon kwana kuma sai Allah ya san yayan da zai haifa to kaga suna can ninki ba ninki suna jira kawai ran da katangan nan Allah ya bude ta su shigo kawai su ci gaba da barna kowane gari sai sun shiga to wannan shine ya ajuj wa majuj wadda Allah subhanahu wataala ce hatta idza futiyat ya ajuj wa majuj wa hum min kulli hadabin yansilun in suka shigo imanin mai imani in da bai ba dama can mai imani bane ranar mutum ya gansu yayi imani Allah bai son imaninsa Allah ya faɗi yawma ya'ti ba'du ayati rabbika la yanfa'u nafsan imanuha lam takun amanat min qabl aw kasabat fi imaniha khaira koda ko mutum mumini ne amma baya aikin kwarai amma ma'ana mutum musulmi ne amma baya aikin kwarai sai da ga ya jujo ma juj ya ce kai yau kamar ya koma ga Allah Allah baya bukatun aikinsa saboda haka wannan shine ya ajujo ma juj wadda zilqarnain ya gina katanga tsakanin su da duniyar mutane bani adam su kuma duniyar ya jujo ma juj su ma bani adam ta wancan bangare da ya gama gina wannan katanga ba dama ya ajuju su shigo sai Allah sai zilqarnain ya ce ƙwale ya ce haza rahmatun min rabb wannan rahama ce daga ubangiji na wannan rahama ɗin a nan wani zai ce to ka ce mana an ce abin khadir ya ce rahmatun min rabbi wa ma fa'altu wa an amri ka ce rahama annabta take nufi to nan kuma fa wanda yake da a'idar sai ya kauda abin da malamai suka faɗa ko kuma alƙur'ani ya faɗa to anan ba kowace rahama ne dama ai a cikin alƙur'ani take nufin annabta ba a inda ta zo ta dace a fassara ta da annabta masana alkur'ani suka fassara ta da annabta ko ayoyi ɗan uwanta shine Allah kenan tafsirul qur'an bil qur'an in ya fassara ta da da annabta to nan dole ka hakura domin Allah ne ya fassara kayansa shi yasa rahmatun min rabbi wa ma fa'altu an amri na khadur ana nufin annabta daga gurin ubangiji na saboda Allah subhanahu wataala ya fassara rahama da annabta a faɗin Allah subhanahu wa ta'ala a hum ya ƙasimuna rahmata rabbik nahnu qasamna bainahum ma'ishatahum fil hayati dunya wa rafa'na ba'dahum fawqa ba'dhin darajatin liyattakhidha ba'dahum ba'dhan sukhriya a hum ya ƙasimuna rahmata rabbik ay nubuwata rabbika shine can da yace hadha yace rahmatun min rabbi wa ma fa'altu an amri ay nubuwatun min rabbi wa ma fa'altu an amri saboda anan gurin akwai koyayyen ilimi ne don a gane cewa ya san wannan ilimin ne ta hanyar wahayi don shi annabin Allah ne amma a nan kuma babu wannan matsalan sai Allah subhanahu wataala ya ce qala hadha rahmatun min rabbi dhilqarnaini da ya gina wa innan mutanen sun ce za su tara kuɗi su bashi ya ce ma makanni fihi rabbi khair da ya gama ginawa sai suka zo suka ce ka taimake mu mun gode maka Allah ya maka albarka ka taimake mu ba don kai ba ba mu san yadda zamu sai ya ce hada rahmatun min rabbi wannan rahama ce daga ubangiji don me don ya dau hankalin su zuwa ga tauhidi da tabbatar da aqida zuwa ga Allah subhanahu wataala don haka anan rahama tana nufin wannan katangar rahama ce min rabbi daga ubangiji na wato rahama ce ta sanya tsari tsakanin yajuju da waɗanda ba yajuju ba don haka anan ba rahama tana nufin nubuwa ba anan rahama tana nufin rahama daga Allah wadda take nufin tausayi na Allah subhanahu wataala ya ɗauke su zuwa ga jingina su ga cewa Allah shi yayi wannan ba wai shine yayi ba sannan ya ce musu fa idza jaa fa idza jaa wa'du rabbi sannan ku sani idan alkawarin ubangiji na ya zo shine tashin alkiyama ja'alahu dakka ubangiji na zai sanya wannan katanga ta zama ta nike niƙaƙƙiya shine in tashin alkiyama ta zo da daren ta kusato in aka rusa wannan katanga shikenan ya jujuwa majuj za su shigo idan kuma tashin alkiyama ta zo dama zuwan ya jujuwa majuj dab da tashin alkiyama ne a jere kawai za su faru wa'innan ayoyin waɗannan ayoyi da za su faru a jere na ukun su ya ajujuwa majuj duk da cewa akwai saɓanin jera su gwargwaron riwayoyi daban-daban amma dai akwai inda aka yi ittifaƙin jera su to saboda haka idan ya ajuju wa majuj kawai misali zuwan annabi isa kafin zuwan dajjal wannan haka yake zuwan ya ajuju wa majuj bayan zuwan annabi isa wannan haka yake zuwan wuta a ƙarshe wannan haka yake to saboda haka kaga ashe akwai inda jeruwansu tabbas haka yake kamar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya tabbatar a cikin hadisai daban-daban musamman irin hadisin Hudhaifa radiyallahu ta'ala anhu wanda ya rawaito alamomin tashin alkiyama as-sughra wal kubra yace fa idza jaa wa'du rabbi ja'alahu dakka wa kana wa'du rabbi haqqan kuma lallai alkawarin ubangiji na gaskiya ne za a yi tashin alkiyama katangan nan za ta rushe dab da tashin alkiyama ya jujo maju za su shigo idan ko ta faru haka to shine wa tarakna ba'dhum
وتركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض ونفخ في الصور فجمعناهم جمعا وعرضنا جهنم يومئذ للكافرين عرضا مم.
الذين كانت أعينهم في غطاء عن ذكري وكانوا لا يستطيعون سمعا
Allah subhanahu wa ta'ala ya ce, Wata rakna ba'adahum yau ma'izin ya muju fi ba'u, idan alkawarin Allah ya zo, wannan katanga aka nike ta, ya ajuju wa majuju suka shigo, Allah ce, Wata rakna ba'adahum yau ma'izin, a ranan za mu bar ya ajuju da majuj, da su da mutane yau ma'izin ranan kuruji ya ajuju wa majuj. Malaman tafsiri sun yi ta dogon bayani akan wannan, idan ka duba zahirin ayan, sai ka ɗauka cewa da ya ce haza rahmatun min rabbi fa'iza ja a wa'adu rabbi ja'alahu da ka'a wa kana wa'adu rabbi haƙa ya bunan zilkar ni ya tsare ya juji wa maju suna can wani sai ɗauko fassaran ya ce wa tarakna ba'dahum yawma idhin yamuju fi ba'd sai muka bar ya juji wa maju daga ran da aka tsare su a wancan suna ta gaurayuwa da junansu suna cin naman juna ba haka bane abinda ake nufi wa tarakna ba'dahum yawma idhin yamuju fi ba'd shine idan wannan katangar alƙawarin Allah ya zo na kusatowar tashin alƙiyama in Allah ya rusa wannan katangar ya ajuju wa majuj suka shigo to wa tarakna ba'dahum zamu bar sashin ya ajuju wa majuj yawma idh malamai suka ce yawma idh ay yawma idh khuruji ya ajuju wa majuj wato ranan iz khuruji ya'juj wa majuj wato lokacin fitowan ya'juj wa majuj daga bangaren su su shigo wannan bangare yamuju fi ba'd da su da mutane za su rinka wato gaurayuwa da juna za su gaurayu da su da mutane da suke wannan bangare ƴaƴan Ad- adam da suke wannan bangare sai su gaurayu da juna sai zamanto ya'juj wa majuj suna halakar da dukkan abun da mutane suke da shi na bishiyoyi da shuka da gonakai da ruwa da sauransu za su zamanto sun cutar da bani adam sosai ana cikin wannan dama alama ce tashin alkiyama alkubura Allah ce wa nufikha fi suri sai ai busa a cikin kaho fa jama'anahum jam'a sai mu taro su tarowa da mutanen da ya ajuju da annabi Isa alaihi salam da dukkan annabawan Allah da kowa da kowa Allah subhanahu wataala ce sai mu taro su wa aradna jahannama yawma idhil lil kafirina arda za mu bijiro da jahannama a wannan rana ta tashin alkiyama bijirowa ardan bijirowa lil kafirina ga kafirai suwaye kafirai alladhina kanat a'yunuhum fi ghita'in an dhikri Allah subhanahu wataala ya ce su ne waɗanda idanuwansu suka zamanto cikin rufi an dhikri game da ayoyina ko game da ambatona wa man ya'shu an dhikri rahmani nuqayyid lahu shaytanan fa huwa lahu qarin duk wanda ya zamanto ya sakankan ya kyale ambaton Allah ya zamanto ya yi kyamar ambaton Allah baya ambaton Allah baya tina Allah baya wa'azantuwa da ayoyin Allah to sai mu Allah subhanahu wataala ce sai mu kyale shi da shaidan sai shaidan ya zamanto shine karininsa duk wanda ya kyale Allah a harkarsa ta sana'a ne a harkarsa ta kasuwa a harkarsa ta aikin gwamnati a harkarsa ta matsayi a harkarsa ta komai in dai ya kyale Allah to sai shaidan ya mamaye shi sai shaidan ya rike shi sau da kafa sai zamanto fa huwa lahu qarin shaidan sai zamanto shine mai bashi shawari shine mai ce masa ayi kaza shine mai shigar da shi guri kaza shine mai duk gaba ɗaya sai ya halakar da shi gaba da shi yasa ba a son a rabu da ambaton Allah in kana son rayuwa mai daɗi kullum mutum ya rinka tina Allah kuma yana ambaton Allah ambaton Allah yana rayar da zuciya kamar yadda ruwa yake rayar da ƙasa in an yi ruwan sama ƙasa take zama koriya ta fidda tsirrai to haka ambaton Allah yake raya zuciyar mai ambaton Allah da talauci da kunci da damuwa da rashin lafiya ba sa sanya mai ambaton Allah ya rikice a'a mai ambaton Allah dare da rana mai ambaton Allah safiya da marece mai ambaton Allah cikin daɗi da wahala baya rikicewa don wai rayuwar duniya saboda haka Allah subhanahu wata'ala yake ambaton waɗanda suke kafirai waɗanda idanuwansu ya rufe game da ambaton Allah kunnuwansu suka toshe game da jin ayoyin Allah su yi aiki da su in an ji ayoyin Allah ana so a yi aiki da su Allah ba mu ikon yi Allah ce wa kanu la yastati'una sam'a sun kasance ba sa ji ba sa samun ikon sauraren ayan Allah balle su yi aiki da ita to waɗanda suka wayi gari haka to su kam sun yi asarar duniya kuma sun yi asarar lahira Allah ya kiyaye mu don haka ana so a yawaita ambaton Allah hatta kunci ambaton Allah yana kawar da kunci ambaton Allah yana kawo nitsuwa ambaton Allah yana haɓakar da tattalin arziki shi yasa Allah subhanahu wataala yace wa man a'rada an dhikri fa inna lahu ma'ishatan dhanka kuma bayan haka wa nahshuruhu yawmal qiyamati a'ma qala rabbi lima hashartani a'ma wa qad kuntu basira qala kadhalika atatka ayati fanasitaha wa kadhalika al-yawma tunsa wa man a'rada an dhikri wanda duk ya bijire daga ambatona fa inna lahu ma'ishatan dhanka dole tabbas inji Allah sai ya samu kuncin rayuwa mutum baya ambaton Allah bai san Allah ba baya zikiri baya tasbihi baya hailala zikiri irin wadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya dasa mutane akai bisa koyarwar sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mutum ya ambaci Allah ambato iyaka ya san cewa Allah shine Allah ya kuma ji tsoron Allah ya kuma zamanto yana girmama dokokin Allah yana yin abin da aka ce a yi iya iyawarsa abin da aka ce a bari ya bari wannan shine wanda ya san Allah karanta alkur'ani yayi addu'o'i ko yaushe mutum mai yawan addu'a yawan addu'a shi ma ambaton Allah ne saboda haka tasbihi hailala tahmidi godiya ga Allah salati wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tilawatul qur'an duka waɗannan sune ambaton Allah mutum ya zamanto mai yawan ambaton Allah wanda duk baya ambaton Allah zai samu kunci a rayuwa komin kudinsa a cikin kunci zai rayu yana da kuɗi yana da gidaje yana da mukami yana da kaza amma ina kullum a cikin kunci yake sai ini ya kwana bai bacci ba ko na minti daya ba zai iya bacci minti talatin ba kullum yana lissafin duniya ba abin da ya kai wannan kunci abinci baya iya zama ya ci kana ganin su kama a ƙoshe amma ina cikin ya riga ya toshe baya iya ambaton Allah amma idan mutum yana ambaton Allah duk rayuwarsa za ta zamanto daidai za ta zamanto cikin nitsuwa za ta zamanto cikin sauƙi ko akwai akwai nitsuwa in babu akwai nitsuwa so da ya san da babu da akwai din daga gurin Allah ne kuma kullun yana ambaton Allah to waɗanda suka zamanto idanuwansu ya rufe daga ambaton Allah su ne waɗanda suke kafirai ranar tashin alkiyama za su shiga cikin wutar jahannama Allah ya kiyaye na
أفحسب الذين كفروا أن يتخذوا عبادي من أولياء إنا أعتدنا جهنم للكافرين نزلا Allah subhanahu wata'ala ce afahasibal ladina kafaru wai yanzu waɗanda suka kafirta kawai sun sakankance tsammani suke an yattakhidhu ibadi min duni awliya su riki bayina bayina min duni ba ni ba auliya majibinta malamai suka ce bayinsa da yake nufi anan ba shaidan ba akwai wanda su riki shaidan abun bauta bayinsa da yake nufi anan irin su mala'iku irin su annabi isa alaihi salam akwai wanda suka riki annabi isa shine abun bautan su akwai wanda suka riki mala'iku sune abun bautan su akwai wanda suka riki wasu mutane suka ce auliya ne waliyai ne sune abun bautan su a'a ala inna auliya allahi la khawfun alaihim wala hum yahzanun alladhina amanu wa kanu yattaqun sune awliyaullah kowa a cikin nan za iya samun wali amma ba wanda ya san shi sai Allah wali shine wanda mai tsoron Allah mai taka tsantsan idan ko an gane wannan mai tsoron Allah ne mai taka tsantsan ne to ba a ce ka rike shi abun bauta ba ko ba a ce ka rike shi ka bashi haƙƙin Allah ba za iya samun salihan bayi na ƙwarai to don sun zama na ƙwarai sun zama masu addu'a Allah yana karɓa sun zama masu taka tsantsan da duniya ba sa cin haramun suna taka tsantsan suna cin halal to wannan sai kai koyi da aikinsu ba su karinka cewa su biya ma bukata ba a wasu sun riki kaburburan salihai ya zama gurin tsawafi gurin neman sa'a wannan kuskure ne laifi ne shirka ne kafirci ne wane salihin bawa ne to muna fatan Allah ya tabbatar da shi akan salatinsa mu ko mu yi aiki irin nasa kaga sai kowa ya zama salihi kenan amma ba wai a je ana bawa salihin bawa yana cikin kabari ko yana raye a bashi haƙƙin Allah a ba mai bada sa'a sai Allah ba mai bada arziki sai Allah ba mai bada kaza sai Allah duk abun da sai Allah ne zai bada shi to amma a mai da shi ga Allah amma zaka iya ganin wasu kai da kanka zaka ce kai suwa ne muna kyautata musu zato wannan da ina ga alaman waliyin ba waliyin Allah ne amma kana ga alama ba kai suka ce ka yi jazama ka ce wane waliyi ne saboda me a ina aka faɗa amma wane muna kyautata zato yana iya zama waliyin Allah domin waliyin Allah shine alladhina amanu wa kanu yattaqun haka Allah ya faɗa ala inna awliya Allah la khawfun alaihim wa la hum yahzanun suwaye auliya'ullah alladhina amanu wa kanu yattaqun suna da suka yi imani da Allah kuma suna taka tsantsan da dokar Allah to idan suka zama haka to ba sai ka dauko aiki haƙƙin Allah kuma a basu ba a za a kyautata musu zato za a girmama su a matsayin girmamawa irin wanda shari'a ta tanada ba guluwi da wuce gona da iri ba guluwi da wuce gona da iri shine a ɗau haƙƙin Allah a basu ko kuma a ɗauka cewa su suna da haƙƙin da har yafi na annabawa annabi sallallahu alaihi wasallam bai ce a masa sujjada ba wani ya ce a masa sujjada to ya wuce annabi kenan yake gani wannan laifi ne kuma mutum ya jefa kansa cikin hatsari duk wanda yake jin cewa zai ɗau haƙƙin Allah to yayi ƙarya sannan mutane kar su ɗau haƙƙin Allah su ba wani Allah shine Allah ke faɗi anan afa hasibal ladina kafaru an yattakhidhu ibadi min duni awliya yanzu waɗanda suke kafirai tsammani suke ko haka suke zato su riki bayina koma bayana annabi Isa alaihi salam wasu shi suka rika abun bauta Allah subhanahu wataala zai tambaye shi ranar tashin alkiyama wa idh qala Allah ya Isa ibn Maryam a anta qulta lin nasi ittakhidhuni wa ummiya ilahaini min dunillah qala me zai ce subhana sarki ya tabbata gare ka kaga lokacin da mala'iku Allah subhanahu wataala zai tambaye su wa yawma nahshuruhum thumma naqulu lil mala'ikati a ha'ula'i iyyakum kanu ya'budun qalu subhanak anta waliyuna min dunihim bal kanu ya'buduna jinna aktharuhum bihim mu'minun ba ruwansu da maganar cewa sun yadda abauta musu to anan malamai suka ce da Allah ya ce afa hasiban ladina kafaru an yattakhidhu ibadi ya jingina su ga kansa shine ibadinsa salihai bayinsa salihai da annabawa irin su annabi Isa alaihi salam duk wanda Allah zai tambaye shi ranar tashin alkiyama tambaya ta kaman wadda ta yi kama da kwairi to sai hankalinsa ya tashi shi yasa hatta annabawa gaba ɗayansu Allah subhanahu wataala zai tambaye su yawma yajma'u Allahu ar-rusul fa yaqulu ma za ujibtum ranar da ga annabawa nan tare ga sauran mutane tare ranar tashin alkiyama Allah zai ce ya ku annabawa ma za ujibtum da na aike ku kuka je duniya yaya mutanen ku suka ansa muku ka duba fa annabawan fa sun zo akwai wanda aka dake shi sai da aka kashe shi da daga cikin su amma tambayar kawai cewa ma za ujibtum ba za su iya ansawa ba saboda tsoron Allah qalu la ilma lana za su ya ubangiji ba mu da wallahi mu manta ba mu san me aka yi ba ruwa wasu ba kashe su aka yi ba su ce la ilma lana su ce innaka anta allamul ghuyub ya Allah kai ne masanin gaibi kai ka san abin da aka yi kai ka san me aka ansa mana shi yasa annabi Isa idan aka tambaye shi a anta qulta lin nasi ittakhiduni wa ummi ilahaini min dunillah qala subhanak ma yakunu li an aqula ma laysa li bihaqq in kuntu qultuhu faqad alimta تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت العليم إنك أنت العليم الحكيم إنك أنت علام الغيوب ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربي وربكم وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم فلما توفيتني كنت أنت كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العليم bai ce fa'innaka an talgafurur rahim ba sai ce fa'innaka an tal'azizul hakim saboda tsabar tsoron rana kar ya karkata zuwa ga waɗanda suka yi shirka ya ce wa in ta gafir lahun fa'innaka an talgafurur rahim kai tsaye ya nuna cewa a yi gafara kenan bayan sun yi shirka amma sai ce wa in ta gafir lahun fa'innaka an tal'azizul hakim sai mai da girma gurin Allah subhanahu wa ta'ala ala ayi halin Allah subhanahu wa ta'ala zai yi fishi أفحسب الذين كفروا أن يتخذوا عبادي من دوني أولياء التي إنا أعتدنا جهنم للكافرين نزلا مؤمن مكتانا دي جهنم للكافرين كافرين نزلا تزمنتو مسوئي الله كيائي إن شاء الله تعالى يمنا رأي لوكتين قبا زامو تاجد عند مكتانا منا فتا الله سامو داج والله تعالى عالم